من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakken yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na lahadi daren litani 28 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da 29 ga watan biyar miladiya shekara 2022 amma Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na wara domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ahkamul jana'iz na al'allama muhammad nasiruddin albani mana roƙon allah maɗaukakin sarki isin ya albarka ga wannan zama tamu da ƙare mu daga dukkan sharin shaidan a kamar yadda aka sani muna cikin babin da ke bayanin ziyartar makabarta da abin da ke biyowa bayan ziyara a jiya mun fara karatu cikin matsala ta 124 da muke malam ke tattauna matsalar addu'a a makabarta ko a wani wuri inda ake bayani cewa abin da ya tabbata a sunna shine duk lokacin da mutum zai addu'a musamman ma a makabarta to ba fuskantar kabarin ne zai yi ba ban zai fuskanci alkibla ne wala'alla a wurin fuskantarsa alkibla zai bai wa makabarin baya ko zai bar kabarin hagu gare shi ko zai bar kabarin dama gare shi ko ma zai bar kabarin gaba gare shi muhim abinda da ake so shine ya fuskanci alkibla har muka yi bayani cewa da yawa ana samun idan an baya an kammala jana'iza irin addu'an nan da ake yi wani za ka same shi yana yamma ga kabarin ne yana fuskantar alkibla amma sai dai matsalar shi baya ji a wannan lokacin cewa dama inda ya cincinci ya kalla ke na alkibla ba kabarin ba shi kawai abin da zai ta tunani abin da ya kamata ya kalla shi ne kabarin to nasa hakanan kudurta hakanan kuskure abinda za ka kalla shi ne alkibla saboda haka in kana yamma ga kabarin ne sai ka fuskanto kabarin kana kallon alkibla a zuciyarka ba za ka nasa cewa kabarin kake kallo ba in kana bangaren arewa ne sai ka fuskanto alkibla kaga wannan zai nuna zai baka daman cewa me ka ba a ka sanya kabarin dama gare ka kenan haka idan kana kudu sai ka fuskanci alkibla zai sa ka bar kabarin hagu gare ka kenan to duk wannan shine ake so balma in kana gabas ga kabarin ne to abinda zaka yi shine ka fuskanci alkibla ma'ana ka ba kabarin koda baya ne wannan shine abin da ya tabbata wannan shine abin da ake kokarin faɗa a mun tsaya a nawu littafin shahi na 196 a za mu tashi inda malin yake cewa mazhabul a'immatul arba'a malikun wa abu wa malikin wa abi hanifa wa shafi'i wa ahmada wa ghayruhum min al-a'immatul islam malin yake cewa dangane da wannan matsala na idan za a yi addu'a za a kalli al-qibla ne ya malin yake cewa mazhabul a'immatul arba'a yake cewa mazhabul a'immati al-arba'ati mazhabin na waɗannan shugabannin nan guda hudu yana nufin maliki wa abi hanifa wa shafi'i wa ahmada wa ghairihim da makamancin su min al'a'immatul islam daga ainihin shugabannin musulunci annar rajula idza sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi mutum lokacin da ya zo wurin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa sallama wa arada an yad'uwa li nafsihi kuma yana son yayi wa kansa addu'a yace fa innahu yastaqbilu al-qibla zai fuskanci al-qibla ana zai fuskanci al-qibla wurin sallama zai fuskanci al-qibla wurin yin addu'an da zai a wurin addu'a dukkan waɗannan malaman gaba ɗaya guda hudu imamu abu hanifa imam malik imamu shafi'i da kuma imam ahmad bin hanbal duk sun je sun tabbatar da cewa a wurin addu'a lalle mutum zai fuskanci alkibla ne ba wai kabarin zai fuskanta ba a alkibla zai fuskanta waqtalafu fi waqti salamu alai sai dai inda suka yi sabani shine idan mutum ya zo zai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama Allah ya kaddara masa shiga masallacin Madina bayan ya gama na filfilin sai zo zai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama tunan ne suka dan samu sabani amma wurin abin da ya shafi a lokacin addu'a ina za a fuskanta dukkan su kun hudu sun tafi da ma waɗanda ba su tafi ne akan cewa lalle alkibla ake fuskanta lokacin addu'a to amma lokacin sallama fa ka zo zaka ce assalamu alayka ya rasulullah shin shi ma sai ka fuskanci alkibla ko ko a'a babu bukatan sai ka fuskanci alkibla to anan waɗannan malaman suka yi sabani fa qala salasatu guda uku daga cikin waɗannan malaman bala yake maliku wa shafi'i wa ahmad waɗannan mutanen guda uku mana banda abu hanifa su sun tafi ne cewa yastaqbilu al-hujra wa yusallimu alaihi zai fuskanci hujra hujra shine ɗakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki min tilka a wajihi zai fuskanci wannan ainihin ɗaki ne sai ce assalamu alaika ya rasulallah su wa'annan malaman uku abin da suka je kenan akan sa wa qala abu hanifa abu hanifa sai ji cewa la yastaqbilu al-hujra waqt as-salam kama la yastaqbiluha waqt ad-du'a bi ittifaqih abu hanifa ce a'a shi ka ana shi fahimtar hatta lokacin da zai sallamar ba lalle bane sai ya fuskanci wannan hujra wannan ɗakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki kamar yadda ka sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an binne shi ne a ɗakin sayyidat Aisha to suka ce zai fuskanci wannan ɗakin sai ce assalamu alayka ya rasulullah shi Abu Hanifa yace a ba lalle bane sai ya fuskanci wannan ainihin ɗakin kama la yastaqbiluha waqt du'a kamar yadda ba lalle ba ne lokacin da zai addu'a sai ya fuskanci wannan ainihin ɗakin bittifakin kamar yadda a wurin addu'a dukkan su sun ittifaki cewa ba lalle ba ne akan haka ba lalle ba ne ya fuskanci wannan ɗakin a lokacin da zai yi addu'a to haka shi ma abu hanifa ya ji cewa hatta lokacin sallama ma ba lalle ba ne sun mafi mazhabi ya kaula ne ba na yake ce sannan a cikin mazhabinsa akwai maganganu guda biyu ma'ana mazhabin abu hanifa qila yastadbiru al-hujra wayan suka ce a a cikin mazhabinsa ta cewa zai ba wannan ɗakin baya ne wa qila yaj'alaha an yasarihi wayan suka ce a a zai mai da ɗakin ta hagu gare shi fa hadha niza'uhum fi waqti salat amma wannan jayayyar da suka yi wannan kaulani da aka samu a mazhabin Abu Hanifa ana magana ne lokacin da za a yi sallama ba lokacin da za a yi addu'a ba shi kan lokacin da za a yi addu'a ittifaki ne a wurin malaman gaba daya cewa me cewa alkibla za a fuskanta amma inda jayayya take shine lokacin da za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama a lokacin da ka zo wuri wa amma fi waqti du'a amma abin da ya shafi lokacin da mutum zai addu'a falam yatanaza'u fi annahu innama yastaqbilu alqibla babu jayayya ba fi jayayya akan sa ba cewa kawai abin da suka tafi akan su gaba daya cewa zai fuskanci alqibla la hujra ba wannan ainihin dakin ba alkibla zai fuskanta kaga dukkan su gaba daya imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal dukkan su sun tafi inda a wurin addu'a ne alkibla mutum zai fuskanta ba sakin ba inda suka yi sabani shi imamu malik da shafi'i da imamu ahmad sun tafi a cewa a wurin sallama sai ya fuskanci wannan ɗakin amma abu hanifa ya ji cewa a'a ba za a fuskanci ɗakin ba shi ne malam ya sake kawo mana cewa hatta a mazhabin abu hanifa din akwai matsaloli guda biyu akwai kaulani da aka yi dangane da haka kauli na farko shine cewa mutum na iya baiwa ɗakin ya bashi baya wani suka ce a zai sanya shi ne ta ainihin hagunsa haka dai suka ce wannan saɓani wallahu alam amma jayayya ka akan cewa lokacin addu'a wannan babu saɓani akan su cewa duka sun tabbatar da cewa za a fuskanci alkibla ne malam ce wa sababu ikhtilafil mazkur dalilin da yasa aka samu wannan sabanin da aka ambata a wurin waɗannan malaman guda hudu innama huwa min qibali anna al-hujratul muqarrama ce wannan ɗakin mai daraja lamma kanat kharijatan min min al-masjid a tashin fari mun sai yana waje ne ga masallaci ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ɗakunan matansa ba sa cikin masallaci a daga baya ne aka zo aka faɗaɗa masallaci har ya zo aka waye gari ɗakunan gaba ɗaya sun shiga cikin me sun shiga cikin masallaci sanadiyar saɓani shine a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da manzon Allah ya bar duniya ɗakunan matarsa suna wajen masallaci ne ba cikin masallaci suke ba kenan hatta ɗakin Aisha da aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wajen masallaci ne ba kamar yanzu ne yake cikin masallaci ba yana wajen masallaci ne al-masjid wa kana sahaba malai yake cewa sai kasance sahabbai yusallimuna alaihi suka yi manzon Allah sallama sai assalamu alayka ya rasulullah lam yakun yumkinu ahdan an yastaqbila alwajha wajhahu sallallahu alaihi wasallam wa yastadbira alqibla a wannan zamanin bai yiwuwa mutum ya fuskanci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma me ya ba alqibla baya a ya tsari yadda ainihin ɗakuna yake da kuma masallaci bai yi wa ainihin haka na a wannan lokacin a lokacin sahabbai shi yasa babu wani tattaunawa da aka yi akan hakan wa kana yastadra kubira al-qibla malaki kama sara zalika mumkinan ba'da dukhuliha fil masjid ba kamar yadda yanzu tunda an shigar da shi cikin masallaci abu ne mai sauki idan ka fuskanci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka ba al-qibla bayani tunda yanzu yana cikin masallaci a lokacin da ba a shigar da shi cikin masallaci ba ba abu ne mai yiwa a ce don ka fuskanci ɗakin ka fuskanci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ka ba alƙibla baya a wannan bai yiwa zamanin sahabban manzon Allah ko kuma kamin a shigar da ɗakin cikin masallaci amma yanzu tunda an shigar da ɗakin masallaci duk yadda kai inda kace zaka fuskanci ɗakin ne ko kuma zaka fuskanci kabarin ne kuwa mai sauki ne sai ga ka ba mai ka ba alkibla baya wanda kuma ba shi haka ake so ba mumkinan ba'da duhuliha fil masjid ba'da sahaba bayan sahabbai sun wuce saboda haka fal musallim minhum mai sallama daga cikin su in istaqbala alqibla su a wannan lokacin idan ya fuskanci alqibla sarat alhujra al-yasari a daidai ɗakin sai ya koma mai hagu gare shi in dai ya kalli alqibla ne su wancan lokacin nasu ɗakin zai koma a hagu gare shi ne wa in istaqbala al-hujra idan ko ya fuskanci ainihin dakin kanat al-qibla ita kuma al-qibla sai ta kasance an yamini ta ainihin me dama gare shi salib da zaka bada shine ka dibi wanga bangon na arewa idan ka dibi wanga bangon na arewa ka kwatanta ka gani idan ne suka ce zaka fuskanci wanga bangon na arewa kaga alkibla ina yake gare ka yana dama gare ka kaga yana dama gare haka kuma lokacin da kace zaka fuskanto alkibla kaga ina wanga bangon yake gare ka yana hagu gare ka da shi ne ake kokarin kwatantawa a haka su yadda abin yake kenan a wannan lokacin nasu lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nistaqbal al-hujra kanat al-qibla an yamini al-qibla sai ta komo dama gare shi wajhat al-gharb min min halfi bangaren ainihin yamma kuma sai kasance ainihin ne baya baya gare qala shaykh al-islam shaykh al-islam ibn taymiyyah ya fada a cikin littafinsa al-jawab al-bahir a shahi na goma sha hudu ba da an zakara hazal ma'ana bayan ya ambaci wannan ainihin ma'anar da suka ambata ainihin yanzu da yake cewa wahina izi a wannan lokacin kenan kenan bayan waccan ya ɗauko tsabanin da wa'ancin malaman suka yi wanda muka ce imam malik da imam shafi'i da imam ahmad sun faɗa cewa idan mutum zai sallama zai fuskanci wannan ɗakin ne haka suka faɗa amma abu hanifa yake cewa ko da sallama za ka yi ba lalle ba ne ka fuskanci wannan ɗakin ba ka'ida ba ne sai ka fuskanci ɗakin to aka kawo dalilin da yasa suka yi wannan ainihin saɓani saboda an samu bambancin yanayin yadda ɗakin yake zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamin a shigar da ɗakin cikin masallaci yadda yanayin abun yake ya bambanta da yanayin da muke ciki yanzu bayan an shigar da ɗakin cikin masallaci wannan shine dalilin da yasa aka samu sabani tsakanin su Imam Malik da Shafi'i da Ahmad a bangare daya da kuma Abu Hanifa a bangare daya to bayan ya kawo dalilin sabani sai ce to yanzu mu koma ga wacce maganar nasu ko kuma ga wacce sabanin da suka yi sai ke cewa wa ina izin a wannan lokacin ke cewa fa in kanu yastaqbilunahu wa yastadbiruna al-ghad idan ya kasance suna fuskantar wannan ainihin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma suna ba ainihin ne ghad mawadan rana baya yace fa qawlu al-aktharina arja yace maganar ta nasu Imam Malik da Shafi'i da Ahmad da zai sauran malamai to maganar su ita take karfi ita za ta yi rinjayarwa cewa lalle lokacin da za a yi sallama sai a fuskanci ainihin daki yace wa in kanu yastaqbiluna alqibla hina idin amma lokacin da idan ya kasance suna fuskantar alqibla ne wa yaj'aluna alhujra kuma suke sanya wannan dakin an yasarihim ta hagu gare su to fa qawlu abu hanifa arja magana abu hanifa da yace ba lalle sai an fuskanci dakin ba to shine ainihin yafi kafi kamar yadda malam ya faɗa ana kamar yadda ya faɗa ana قلت سينك تيوى لقد ترك الشيخ رحمه الله مسألة معلقة يكي تيوى مالا يكي تيوى ينزي شيخ الإسلام ابن تيمية ينزي يابر أينهم مسألة نتاقوما معلقة يابت تراتي باتارد يا خيتي ونيبا والنيبا birin jayar da kowane ɗaya daga cikinsu ba kawai ya bashi ainihin haka nan ya sake cewa idan kaza ne to maganar suwa ne yake ƙarfi idan kuma kaza ne to maganar suwa ne yake ƙarfi kaga ya ban matsalar kenan a rataye ba tare da ya fayyace ya tantance wani ne mafi a'ala daga ciki ba yace falam yabit fi annahum kanu yastaqbilunaha yake cewa bai tabbatar da cewa sukan fuskanci ainihin ɗakin ba aw yastaqbiluna al-qabr ko kuma sukan fuskanci ainihin kabari ne ba yace wa ka'anna zalika yake cewa wala alla abun da ya faru shaykhul islam yayi haka inji shi malam nasiruddin albani yake cewa li adam wujudi riwayata sabitatu anhu fi zalika wala alla saboda bai da wata ruwaya tabbatacciya wadda ta fayyace ɗaya daga cikin waɗannan sabanin guda biyu da aka yi baya da wata ruwaya da ta fifita maganar su Imam Malik akan haka kuma baya da wata ruwaya tabbatacciya wadda ta fifita magana Abu Hanifa wala Allah sai Malik ce wala Allah wannan shi yasa aka samu wannan ya bar matsalar aratai ba tare da yarin jayi da ɗaya daga cikin su ba ba tare da ya tabbatar da ɗaya daga cikin su ya kore dai ba Malik yake cewa walakin sai dai ka sani cewa law da dama za a kaddara annahum kanu yastaqbilunahu sun kasance suna fuskantar wannan ainihin kabarin ne yace faqad alimta ka sani cewa annahum fi hadhihi alhala a wannan hala kanu yastadbiruna alqibla garba suna ba ainihin mafadar rana baya ne la qibla ba wai alqibla suke ba baya ba saboda haka kenan babu wani matsala akan haka nan kaddara a ce eh suna fuskantar ainihin kabarin ne idan suka zo za su sallama sukan fuskanci kabarin ne to amma ya sani cewa abinda aka faɗa shi ne cewa in suka fuskanci kabarin to sun ba ainihin ne gar baya ne ba alkibla suka ba baya ba saboda haka babu wata matsala akan wannan babu wani kace nace akan wannan yace li adam al imkan zalika fi zamani saboda su lokacin sahabbai bai ma yuwa ne don ka fuskanci dakin ko ka fuskanci kabarin a ce ka ba alkibla baya bai yuwa ka sai dai a ce ka ba mafadar rana ainihin ne gar baya to kaga tunda haka ne matsalar babu wata babu wani shan kai a cikin sa dama me ake gudu a ce a ba alkibla baya abinda ake abinda ake gudu ke wa sabaka anna al-aqtarin malai yake cewa ya gabata cewa mafi yawa ya kuluna suna cewa bi istiqbali wajhi sallallahu alaihi wasallam aida wata matsala kuma da take tasowa ita ce za ka samu da yawa daga cikin mutane su cewa mutum zai fuskanci fuskan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam inda salamu alaihi a lokacin da ka zo yi masa sallama ma'ana ba ma ɗakin ba ba ma kabarin ba a za ka zo kai seki da fuskan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai kai sallama wa'ansu sukan kawo wannan matsala malam yake cewa wa hadha yastalzimu al-istidbar al-qibla in ko aka ce haka to wannan ku shi zai ba da dama yanzu ko a ba alkibla baya ko yanzu kaburkan da muke yi yanzu da kwatanta ha gani idan aka shigar da mutum kabari ina fuskarsa yake fuskanta yana fuskanta alkibla to a lokacin da ka zo ka ce sai ka tsaya ka fuskanci ka daidaita fuskarka da fuskarsa ya naka ainihin ina ne zaka ba baya kaga alkibla zaka ba baya to kaga shine yake cewa to wannan abin da suka kawo cewa in ka zo za ka yi sallama sai ka fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka sai da ainihin huskarsa to wannan zai lizimta maka ba alkibla baya al'amru allazi nafta wa annahu lam yaqa fi hadis sahaba abinda mu kai tsaye a yanke za mu ci hakan bai faru ba zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama salafa kamar dai yadda muka ambata a baya cewa kamin a shigar da dakin a cikin masallaci ba yadda zai yi ne a ce don ka fuskanci dakin a ce zaka ba alkibla baya bai yiwa to ga gane idan aka kawo wannan matsalar cewa sai ka fuskanci huskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai daidai sannan za ka yi masa sallama to zai lizimta maka ba alkibla baya musamman a yanzu da muke an mai da abin cikin mai an shigar da ɗakin cikin masallaci fa hadha amrun za'id ala istiqbal hujra to wannan kuma sai zama wata matsala ce daban ba matsala bace ta fuskantar daki ya babbanta da matsala ta fuskantar daki wala budda lahu min dalil li isbati idan kuma ya bambanta da matsala ta fuskantar daki kenan kuma wani sabuwar matsala ce wanda yake tabbatar da ita yana bukatan dalili da za a kawo dole sai an kawo wani dalili wanda zai tabbatar da haka saboda duk maganar da ake yi ce sahabbai suka fuskanci hujira su yi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma aka yi tsabani tsakanin su Imam Malik da kuma su Abu Hanifa to matsalar dai da ake tattaunawa a cikin shine fuskantar ɗakin ba wai fuskantar huskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan aka shigo da wata matsala da zai ce sai an fuskanci fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wata matsala ce ta daba wadda ta sha babban da wancan wadda dole tana da bukatar mai a kawo mata dalili da zai tabbatar da wannan yace fa hallahu min wujud ana samun wannan ainihin dalili malaki to zalika mimma la a'rifuhu aka ji abin da ni kan ban sani ba cewa za a samu wani dalili tabbatacce wanda zai ce idan ka zo yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama dole sai ka fuskanci sai ka sai da fuskarsa bala yake cewa to wannan kan ni ban da wannan dalili ban san shi ba yace wala ra'aytu ahdan min al-ulama ta'arrada li hadha kuma ban taba ganin ɗaya daga cikin malamai wanda ya bijiro da wannan ba cewa akwai dalilin ko kuma a'a lalle lalle haka din ne za a yi سواء في خصوص قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yake cewa yaje ne ko dai a ce akan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw fi qubur aw fil qubul ama ko kuma ainihin kaburka gaba ɗaya gambari yace ban taba gani ba na da ni dai ba ban san wani dalili da ya nuna haka ba cewa sai an fuskanci fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma fuskan mamaci lokacin da zaka yi sallama ban san wani dalili ba bal ma ban taba ganin wani malami da ya bijiro da haka ba ko bijiro da haka ya bijiro da wannan matsala ko ya bijiro da haka ma'ana ya zo da dalilin da ke tabbatar da haka ban taba gani ba ko dai kabarin manzon Allah in sallallahu alaihi wasallam a keɓe ko kuma ainihin gama garin kaburruka gaba daya malam yace ban taba ganin haka ba sai ce na'am eh zaka iya cewa istadalla ba'dhum ala zalika bi hadith ibn abbas zaka iya cewa eh akwai waɗansu da suka bijiro da hadisin ibn abbas a matsayin dalili akan haka qali sai ke cewa me hadisin abinda ibn abbas yake cewa a cikin hadisi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa marar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi quburil madina wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai wuce kaburkan madina ma'ana kabar makabartan madina fa aqbala alaihim bi wajhihi sai fuskance su ya fuskanci ne ya fuskanci makabartan a rike wannan fa aqbala alaihim sai fuskanci ainihin me makabartan ba wai ya fuskanci ne huskokin mamatan ba a ya fuskanci ne makabartan faƙali sai ce assalamu alaikum ya ahlal kubu yake cewa amince tabbace gare ku ya kuma abuta kabari ya ƙirullahu lana walakum Allah ya gafarta mana ya gafarta maku wa antum salafuna kuma rigaya ne gare mu kun riga mu wa nahnu alal as muna nan tafi baya abin da ya faɗa wannan shine ainihin hadisi wanda imamu tirmizi ya fito da hadisin juz'i na biyu shahi na 156 imamu diya ya fito da shi a cikin hadisin sa al-mukhsara ya fito da shi a shafi na 192 min tariqin la tabran ta hanyar imamu tabrani wa qala tirmizi imamu tirmizi yace hasanun gharib a lokacin da ya fito da hadisin sai ya baiwa hadisin matsayi cewa wannan hadisin hasan ne kuma gharibin ne kulti sai malin sai ke cewa fi sanadihi qabus bin abi zubiyan a cikin sanadin wannan hadisin da imam tirmidhi ya fito da shi wanda ba ya ce masa ya siffanta shi da cewa hasan garib malin ke cewa a cikin sanadin akwai wani wanda ake cewa qabus bin abi zubiyan yake cewa qala an-nasa'i imam an-nasa'i ya faɗa dangane da shi cewa laysa bil qawi baya da ƙarfi ma'ana yana da illa yana da rauni وقال ابن هبان ابن هبان kuma yake cewa radi'ul hib yana da raunin hadda shi kabus din yanfaridu an abihi bima la asla lahu an same shi an saba ganin sa ya kadaitu da ruwaya daga babansa ruwayar abinda baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga limana ya kawo wa'annan illoli a matsayin illa nashi qultu sai malam ya saki cewa tun yana da wannan illa kito wa hadha min riwayatihi an abi kuma wagga hadisin da ake magana ɗaya ne daga cikin ruwayoyin da ya ruwaito daga babansa kuma ka sani ainihin cewa an tabbatar da cewa yanfaridu an abihi bima la aslala yakan kadaitu da ruwaito wani abin da bai da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga babansa to sai malam ke cewa wannan hadisin kuma ɗaya ne daga abin da ya ruwaito daga babansa ne ba saboda haka fala yuhtaju bih ba za a kawo hujja da wannan hadisin ba malai yake cewa to sai me yasa imamu tirmidhi yake ce ma hadisin hasan gharib yake cewa wala alla wala alla tahsinu tirmidhi li hadisihi wala al me abinda yasa imamu tirmidhi ya ce hadisin sa hasan ne hada wannan hadisin nashi yace innama huwa bi itibari shawahidihi saboda ya lura ne da shawahid hadisi din yana da shawahid yana da hadisin da suka zo da waɗannan ainihin ma'ana din waɗanda su su sahihai ne yace fa inna ma'anahu thabitu fil ahadith sahiha ma'anan da ke cikin wannan hadisin ya tabbata a cikin hadisai wanda suke sahihai wa qad mada qariban ba tare da dadewa mun kawo waɗannan ainihin hadisan zikru qismu tayyib minha an samu wani kaso mai yawa daga cikin waɗannan hadisin mun ambace su dan baya ba tare da dadewa ba sai ma da yake sake cewa illa anna qawluhu sai dai cewa da akai a hadisin cewa fa aqbala alaihim biwajhi cewa fa aqbala alaihim biwaji zai fuskance su da fuskarsa yace munkir wannan ainihin labazin munkir ne yake cewa li tafarrudi hadha dha'if bihi saboda ainihin wannan mai rauni wannan shine kabus ne shi kadai ya kadaitu da wannan ainihin ari cewa fa aqbala alaihim biwaji ya fuskance su da fuskarsa shi kadai ya kawo wannan ainihin tari shi kadai ya ifradi da shi to sai malaki cewa idza arafta hadha idan ka gano haka فقد قال الشيخ العلي القاري الشيخ العلي القاري يا فدا اتكن عينهم مرقات المفاتيح الكتاب سكن جزء نبي شاهينا 406 sai yake cewa sai kawo cewa wanga hadisin da muka karanta yanzu sai ce fihi dilalatun ala annal mustahab cewa annal mustahabba fi halis salam abinda aka so a lokacin da mutum zai sallama ga ainihin kabari alal mayyit ga mamaci an ya kuna wajahu li wajhil mayyit cewa huskarsa ya huskanci ainihin me huskar mamaci din wa yastamira kazalika fi du'a'i aidan kuma ya ci gaba da du'a'i akan haka wai saboda yana ganin abin da ya fahimta kenan a cikin wannan hadisin da muka kawo na wanda na Ibn Abbas wanda Imam Tirmidhi ya ce hadisin hasan yace wa alaihi amalu amatul muslimin akan haka ne mafi yawa daga cikin musulmai suke aiki akan sa khilafan lima qalahu ibnu hajar yace sabanin abinda ibnu hajar ya fada min anna sunna saboda shi ibnu hajar yake cewa abinda yake sunna indana a wurin mu annahu fi halati du'a a lokacin da aka zo zaka yi addu'a yastaqbilu alqibla mutum zai fuskanci alqibla ne kama ulima min alahadith kama yadda aka sani yadda hadisai da masu hadisul aha wa'ansu hadisai suka zo da shi bi mutlaqid du'a ga addu'a ma ainihin gaba ɗaya ba wai ma ga addu'a akan kabari a wurin kabari ko addu'a ga wani mamaci ba a mutlaqid du'a yana nuna cewa abin da ake yi shine a fuskanci alkibla wannan ita ce sunna abin da shi imamu tirmidhi ya faɗa kenan to sai malam zai raddi ga wancan ainihin abin da shehul aliyul qari yake faɗa kultu sai malam sai ke cewa وفي هذا الاستدلال نظر ظاهر yake cewa a wannan istidlali da shi Sheikhul Ali Qari yayi dangane da wancan hadisi na Ibn Abbas da muka karanta yanzu yace nazar akwai abun lura ciki ya kamata a tattauna shi ma'ana ba za a sallama kai tsaye ba me yasa yake cewa islaita fil hadith da yake a cikin hadisin ma tare da yayi istidlali da yace a cikin hadisin ma ba abu abu ne wal izlaysa fil hadisi illa istikbalihi sallallahu alaihi wasallam bi wajhi al qubur abinda kawai hadisin ke nuna manzon Allah ya fuskanci makabartar da fuskarsa ba abinda yake nuni a cikin cewa manzon Allah ya fuskanci mamatan da ainihin fuskarsa wa amma al-iqbal ala wujuh ala wujuh al-mauta amma cewa ya fuskanci ainihin huskocin matattun a wannan lokacin yake fashe'un aka wani abu ne ainihin na daban ba za a fahimce shi a cikin hadisin nan ba idan ka dubi hadisin gaba da babu abin da zai nuna haka yasa lokacin da makaranta cewa fa aqbala alaihim biwajhihi take a lura cewa abin da ke ne ya fuskanci ainihin makabartan ba ya fuskanci ainihin ne matattun ba to amma shi aliyu qari da ya zo zai istidilali da hadisi sai ke cewa abinda hadisin yake nuni ma'ana manzon Allah ya fuskanci ne matattun huskokin mutu ya seta huskarsa da huskokin matattun kai ma ka san ko a hankalci abun ma yana da wuya ya yi haka tunda ba mutu ba ba mamaci ɗaya bane ga sunan da yawa a cikin makabartar da ya za a yi a lokaci guda duk ya fuskanci to abinda dai ya fi dacewa shine ya fuskanci makabartar wanda shine malam yake kokarin nunawa nan idan aka ce ainihin ya fuskanci matattun ne da shi za a istinbati a cikin wannan ainihin hadisin yace to wannan wani abu ne daban fa huwa yahtaju ila nas akhar to yana bukatan wata nassi da zai tabbatar da haka ghayra hada ba wannan nassin ba wannan nassin kan baya nuna haka wa huwa mimma la a'rifuhu kuma kawo wani nassi daban wanda zai nuna haka abu ne wanda ni ban sani ba saboda haka ban ga ban san wani nassi ban san wani dalili da ya nuna haka ba malaki fal haq abin da yake da gaskiya annal hadisa cewa wannan ainihin hadisi law sabata kaddara ma cewa hadisin ya tabbata tare da cewa mun kawo ainihin me yadda malamai suka dauki hadisi imamu tirmizi ne kawai ce hadisin hasan al-gharib amma da yawa da malamai sun nuna cewa hadisin yana da ainihin illa musamman ma shi malam da ya kawo illar shi kabu anna alhadith law thabata sanaduhu da kaddara ma cewa ko da hadisin sanadin sa ya tabbata babu matsala a kansa la kana dalilan wadihan da sai zamo dalili ne karara ala anna almar cewa wanda yazo zai wuce bil kubur da ainihin makabarta yastaqbiluha biwajhi zai fuskanci makabartan ne ba wai ya fuskanci ainihin wani fuskan wani mamaci ba a'a makabartan zai fuskanta bi waje da fuskarsa dina salamu alaiha lokacin da zai sallama ga waɗannan matattun wa du'a laha da kuma ainihin addu'a gare shi da hadisin ya tabbata da sai zama hakan kaifa ma kana al-istiqbal yadda bi yadda ainihin fuskantar ya kasance wa hasbu ma yattafiqu yattafiqu duna al-qasd liwujudi liwujudi al-mauta duk dai yadda zai kasance ba tare da nufin fuskantar fuskan matattun ainihin matattun ba a ya dai fuskanci da niyyar fuskantar makabartan dai wannan shine abin da za a samu kaddara ma in hadisin ya tabbata malam ke cewa amma wa sanadu da'if amma kuma matsalar ita ce sanadin hadisin da'ifi ne tunda an samu wannan ainihin kabus bizbiyana a ciki kama sabaka bayanuhu kama yadda bayanin sai tabbata ya gabata bala yasihu istidlal bihi aslan saboda haka bai yiwa akan hujja da shi a asali ma saboda haka abinda malam ke kokarin nunawa wannan kama yadda ya fara fada a farko cewa dole sai an kawo wani dalili kuma shi bai san wani dalili akan haka ba kuma bai taba maganin wani malami da ya bijiro da haka ba shi ne kawo cewa amma waɗansu kan kawo hujja da hadisin na ibn abbas da muka karanta da sai ke nuna cewa to kawo hujja da wannan hadisin bai yi ba ta hanyoyi guda biyu ayya na farko kaddara hadisin ma ya inganta to ba abin da ke nunawa a cikin hadisin cewa manzon Allah ya fuskanci fuskokin matattun ne a'a abin da yake nunawa hadisin ke nunawa shine ya fuskanci makabartar shine abin da ke nunawa kaddara in ma hadisin ya inganta sannan yake cewa kuma ba na biyu da ya kokarin nunawa shine cewa hadisin bai inganta ba saboda bayanan da aka yi akan ainihin hadisin kamar da ya gabata saboda haka in dai za a kawo hujja da shi to sai an kawo ne nassi kuma ainihin nassi ne wanda shi bai san da shi ba malam yake cewa wala yunafi ma taqaddama an ma an al-imam malik من عدم المشروعيات الاستقبال الحجرة عند الدعاء لحكاية التي جاء فيها yake cewa wala yunafi wannan baya kore ma takaddama abin da ya gabata ainihin a can an al-imam malik daga imam malik min adam al-mashru'iyyat al-istiqbal al-hujra cewa ba shari'a bane ba lalle bane idan mutum ya zo sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fuskanci al-qibla ko kuma inda du'a a lokacin da zai addu'a ba lalle bane sai ya fuskanci ainihin ne wannan ainihin daki me yasa yake cewa li hikayatin lati ja'a fiha saboda hikayar da ta zo a ciki anna malikan cewa ainihin imam malik lamma sa'alahu al-mansur al-abbasi lokacin da ɗaya daga cikin halifal abbasi ya zo ya tambaye shi wanda ake cewa mansur an istiqbal al-hujra me hukuncin fuskantar wannan ainihin dakin a lokacin da mutum zai yi addu'a ko zai lokacin da zai addu'a yace amarahu bi zalika cewa ya umurce shi da haka waƙala sai ke cewa huwa wasilatuka wa wasilatu abika adam shine ainihin tsaninka shine tsanin babanka adam yake cewa la anna han hikayatul batil ikmala yake cewa wannan hikaya ce wacce take bata yi ba ba tacciya ce bata da asali don me yake nufi idan aka tabbatar da wannan hikaya kenan sai zamo gaba ɗaya lalle ka'ida dai a fuskanci ne a fuskanci ainihin hujira lokacin da za a yi addu'a amma da aka wannan hikaya malam ce hikayar nan bata tabbata ba makzuba ala malikin wannan ma ƙarya aka danganta wa imam malik wannan hikayar ba ta tabbata daga ainihin imam malik ba wannan matsalar ba ta tabbata a gare shi ba cewa an tambaye shi kuma ya bada wannan amsa malam yake cewa wannan bai tabbata ba bal ma wannan ƙarya ne aka yi ma imam malik wa laysa laha isnadu ma'ruf saboda babu wani isnadi sananne wanda ya kai har ga imam malik dangane da wannan ainihin kissar da aka bayar malaki cewa thumma hiya khilafu sabitul manqul inda anhu bi asanidi thika ko matikat fi kutubi ashabihi yake cewa sannan thumma hiya khilafu sabit sannan kuma ga sabani ma tabbatattu wanda suka tabbata al manqul anhu wanda aka tsirato daga reji bi asanidi thikat da ainihin sanad wanda suke amintattu fi kutubi ashabihi daga cikin littattafan almadrasa kama zakarahu Isma'il bin Ishaq al-Alqadi wa gairi kama yadda dai malai ya kawo misali ɗaya daga cikin su shine Isma'il bin Ishaq ga alƙadi wa gairu da makamancinsa duk sun ta kawo saɓanin wannan ainihin kissa sun kawo saɓanin abubuwan saɓanin wannan kissan da ake danganta wa imam malik cewa an samu daga imam malik akan haka shi yasa malik yake cewa wannan yana daga cikin dalilin ma da yake cewa wannan kissa ƙarya ce bata tabbata ba babu wani isnadi da ya tabbata daga imam malik cewa imam malik ya ba da wannan fatawan an tambaye shi kuma ya ba da wannan ainihin ansa ga mansur wannan ƙarya ne bai tabbata ba saboda idan ya tabbata zai ci karo da abin da aka samu daga wurin ciki to rashin tabbatarsa ya sa ba a maganar cewa ya ci karo da maganganunsa malam ce wa misluha ma ma zakaru anhu irin wannan ainihin maganganu ne abinda aka ambata aka danganta wa ainihin shi imam malik annahu su'ila an aqwamin yatiluna qiyam almustaqbil alhujra cewa an tambaye shi me matsayin mutanen da za su zo wurin kabarin manzon Allah su dade kuma suna fuskantar wannan ainihin hujra wannan daki din yad'u li yad'una li anfusihim suna makawunan su addu'a fa an qara maliku zalika sai imam malik yake yake wannan ya inkarin wannan wa zakara annahu min albida kuma ya ambata cewa wannan yana daga cikin bid'a allati lam yaf'aluha as-sahaba wa inda sahabbai ba su aikata ba wa tabi'una lahum da kuma ainihin tabi'ansu bi ihsani da kyau da wadda suka bi sahabban wa qala suke cewa la yasluhu akhir hadhihi umma ba abinda zai kyautata lamarin al'amarin waɗanda al'umma na yanzu illa ma aslaha awwalha sai abin da ya inganta ainihin na hukum saboda haka tunda sahabbai wannan ba su yi shi ba kuma cin wannan abun riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya daidaita su ya kyautata su to al'umman yanzu ma idan suna son su zauna lafiya su samu kwanciyar hankali su yi addini yadda ya kamata to ba abin da zai kyautata lamarin su sai wannan ma'ana kenan sai abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi kenan wannan shine karshen wannan mas'ala ta 124 wanda yake magana akan mai matsayin idan mutum zai zuyi addu'a a wurin kabari ko dai addu'a ma gaba ɗaya mutlak me ya kamata yi shin zai ba alkibla baya ne ko zai fuskanci alkibla to abin da ya tabbata dai ga wa'anga ainihin bayanai da dalilai da aka kawo to shine zai fuskanci alkibla ne ba wai zai ba alkibla baya ba bal ma duk inda yake fuskanci alkibla in ma wurin kabari ne ko da zai baki kabarin baya ne ko da zai bar kabarin ta hannun damarsa ne ko ta hagunsa ne to abin da dai ake so shine ya fuskanci alkibla kamar yadda muke ƙara tambihi cewa da yawa daga cikin mutanen mu mutum kan samu kansa yana ainihin yamma kabarin amma shi ko kadan baya jin cewa ya tsaya a nan ne saboda ya fuskanci alkibla bal yana ji ne ya tsaya a wannan wuri ne don ya fuskanci kabari to wannan kuskure ne ya kamata ya ji a jikin zuciyarsa cewa ya tsaya a yamma da kabarin ne saboda me ya fuskanci alkibla ba wai don saboda ya fuskanci kabarin ba wannan shine abin da ya zo a cikin matsalar lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da shi kurakuran da muka yi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah gane da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya gane da mu ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata marasa lafiya cikin mu Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu lafiya mata masu juna biyu Allah sauke su lafiya waɗanda ba su shike nima Allah ka ba su ba su mai albarka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya cikin su Allah ya musu rahma mu kuma da muke tafi muna roƙon Allah ya sa mu suka da imani ya sa mu kyakkyawan karshe wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum